بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha hudu ga watan jimadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na da shekara 1436 daidai da hudu ga watan april shekara ta 2015 wannan shine kasat na goma sha biyu daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktira usratul mustaqim littafi ne da ke da matukar muhimmanci dangane da mas'ala ta aqida wadda aka fi sani da suna alwala wal bara yana kokarin karantar da yadda ya kamata musulmai su zubanci sunnoni da ka'idoji da al'adun musulunci su kuma guje wa dukkanin ƙa'idoji da al'adu na kafirai sawa'un waɗannan kafirai kafirai ne kitabawa kaman yahudda nasara ko ko kafirai ne maguzawa kaman farisa da rum babu shakka wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu a cikin wannan babi allah ya saka ma ibn taimiyya da alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna ainihin bibiyan ibn taimiyya a farkon wannan littafi inda yake ƙoƙarin assala mana ƙa'idoji yake nuna mana ƙa'idojin da ya gina hukunce-hukuncen wannan littafi a ƙarƙashinsu a inda ya fara mana bayani dangane da yanayin yadda mutane suka kasance kafin zuwan musulunci yana ba mu labari akan halin da duniya ta kasance kafin zuwan musulunci irin bala'in da ake ciki na maguzanci da rashin kan gado da munanan al'adu da kuma yadda alƙur'ani ya sauka da ƙoƙarin wanke waɗannan al'adu daga barin al'umma za mu tashi a inda mala yake cewa wa haza qad yubtala bihi tawa'ifu min al-muntasibina ila al-ilm ma'ana bayan da ya ga waɗancan maganganu sai zai yana magana akan wasu daga cikin abubuwan da aka jarabci Yahud da Nasara da su waɗanda kuma aka samu jama'a a cikin musulmai suna kwaikwayonsu a kan wannan daga ciki akwai hassada da ɓoye gaskiya a inda ya bayani akan cewa an samu yahudu da ɓoye gaskiya shine sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne amma suka ki imani sannan suna da hassada ba su so su ga alheri ya kai ga kan wani shine malam yake cewa وقد هذا وقد يبتلى به طوائف من المنتسبين الى العلم irin wannan ɗabi'a ta hassada da ƙeta da rowa za ka samu ma har an jarabci wasu daga cikin mutanen da ke dangantuwa zuwa ga ilmi sai ka ga an jarabci su da irin waɗannan munanan ɗabi'u Allah ya tsare mu fa innahum taratan yaktumuna al-ilma bukhlan bihi sai ka ga irin waɗannan mutane a wani lokaci suna ɓoye ilimi don su rowa ilimi ma'anar rowa shine ya fara tunanin yanzu idan na ta karantar da karatun da na sani shi kenan mutane suka koyi wannan ilimin za a wayi gari ga baki ɗaya mutane ba su da bukatar ilimi na kenan zan zama ba da amfani a cikinsu ko kuma ya fara tunanin to girman da nake samu a wurin jama'a da wurin hukuma da irin kyaututtukan da ake muni da girmamawa da yadda ake bani kujerun umara da aikin hajji akai-akai to yanzu zamu zama mana da yawa kenan da za a ba waɗannan kujeru sai ga kai gaskiya ba zai kanta da wannan ilimin ba sai ya rowa ilimin dan kada mutane su kamo matsayin da yake da shi a cikin al'umma ko a wajen shugabanni wannan ya daga cikin abin da malamai suka fassara abin da ke jawo a samu malami yana rowa ilimi wannan kuma mugun kuskure ne mummunan kuskure ne domin shi ilimi bayar da shi din shine falalar shi shine ainihin wato alkhairin shi shine zakkar shi ba zai amfani mutum ba matukar bai karantar da shi ba Allah shirya da mu wa karahatan li an yanala ghairuhum min al-fadli ma naluhu suna masu kyamar kada wasunsu su samu irin falar da suka samu kamar da muka yi bayani wa taratan wani lokacin kuma i'tiyaban bihi bi ri'asatin aw malin wani lokacin zai yi ruwa ilimi saboda yana so yi amfani da ilimin wajen samun shugabanci ko wani kuɗi ko wani arziki ya zama duk sanda za a nemi bayar da wani mukami to shi kaɗai ya cancanta saboda shi kaɗai yake da irin wannan ilimin duk sanda za a yi wani kyauta ma wani malami ya zama shi kaɗai ya cancanta saboda shi kaɗai yake da irin wannan ilimin wasu malamai suna yin rowa ilimin su saboda wannan fa yakhafu min izharihi intikasu ri'asatihi aw naqsi malihi yana jin tsoron idan ya bayyana ilimin sai ya samu ragowa ya samu naƙasa a cikin arzikin da yake samu ko a cikin ainihin girman da yake samu wataratan yakunu qad khalafa ghayrahu fi mas'alati wani lokaci kuma daga cikin abin da ke sa malami ya rowa ilimi ta iya yiwa ya zama ya saba wa wani shi akan wata mas'ala aw itaza ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'ala ko kuma ya danganta kanshi ga wata kungiya ko wata tafiya ko wani mazhabi wanda zai zama an saba musu a cikin wata mas'ala فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل sai ɓoye ilimin da yake tsammanin hujja ne a kan shi ga wancan ko da bai da tabbacin cewa nashi ba daidai ba ne ma'ana mutum ne yana da fatawa da ya yi a kan wani abu wasu kuma ɓangare daban ko wani mazhabi ko wata ƙungiya ko wani malami shi kuma ya yi fatawa aka san abin da shi wannan na farkon ya yi ana nan shi wannan na farkon yana karatu yana karantarwa sai zo kan wata mas'ala da yake ganin za ta iya goyon bayan hujjan abokin saɓanin shi don yabe kawai sai tsallake ta sai yake faɗa ba zai faɗe ta ba don kare ba wancan hujja wannan ya daga cikin dalilan da suke sa malamai ke rowa ilimi ina ga wannan zai mana sauƙin fahimta domin wannan aikace yana faruwa a cikin al'ummarmu ko dai ya yi shuru gaba ɗaya ya ki faɗan magana ko kuma sai ya karanta ta ya wuce akan tamarrul kiram kamar yadda ake cewa ko kuma ma ba zai bari ya kai kan wajen ba yanzu wanda yake bibiyar karatuttukan ɗahir bauchi da yake na tajir jami'ul usul zaka ji abubuwan mamaki hadisai ne ga sunan bil asharat waɗanda ya ƙaryata su ya musu tawili baya yin addini da su sai ka je na karanta su zaka je na karanta hadisan da muke hujja da su akan abubuwan da suka shafi addini tun daga tsarki har zuwa jana'iza amma ba za ka ji yayi sharhi ko ya ce wani abu ba inda ya ga labudda sai ka ji ya ce to malamai sun ce ba a aiki da wannan saboda babu yadda ya iya yana bin littafin ne ɗaya bayan ɗaya shi sa yana daga cikin abin da yake tabbatar da gaskiya a cikin karatu shine abu littafi kada malami ya zo yana magana da ka irin yadda ake yin wannan tamsiran don wanda yake magana da ka sai abin da ya ga dama zai fada amma idan kana bin littafi dole kai lazumci abin da mai littafin yake fada shi yasa wannan ya faru cewa tun ba yau ba ana yi ma yan dariƙa ta haddi cewa su zo su saka littafan dariƙa suna karantarwa mana a saka jawahirul ma'ani a rediyo yadda ake saka bukhari ko a saka shi a masallacin yan dariƙa ana rikodin a kaset ana bin shi da shi ne faratul ahmadiyya kaza abin da zai faru da ƙarshe haka yan shi'a a zo a saka waɗannan littafan nasu su usulul kafi da makamantansu ana karantawa yadda ake karanta bukhari kaga me zai faru a ƙarshen al'amari ina fata muna gane wannan jama'a a takeice na daga cikin abin da ke sa mutum ya boye ilimi shine idan yazo yana karantawa ya fara tunanin ga wata mas'ala za ta goyi bayan abokin husumar shi to idan ba Allah ne ya taimake shi ba sai ya ainihin rintsa idan shi kawai ya ƙi faɗanta ya yi rowa wannan ilimi don kada ya ba abokin husuman shi hujja Allah ya shirar da mu wali haza qala abdurrahman ibn mahdi wa ghayruhu ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alayhim dan haka aka samu babban malami a cikin tabi'ai al-imam abdurrahman ibn mahdi gashi a kasa mala yace abdurrahman ibn mahdi ibn hassan al-ambari al-lu'lu'i al-basri mutumin basra ولد سنة خمس wa salasina ba'da al-mi'a an haifi malam Abdurrahman dan Mahdi a shekara ta 135 wa kana min kibari a'immatis salaf ya daga cikin manyan limaman magabata wa min a'immatil hadith thiqatil mutqinina wa min ahli al-war'i was salah sannan yana daga cikin manyan malaman hadisi ƙwararru gogaggu daga cikin mutane ma'abota taka tsantsan da nagarta qala fihi shafi'i imamu shafi'i ya magana dangane da ibnu mahdi yace la a'rifu lahu nadhiran fid dunya ni ban san sa'an shi a duniyar nan ba babban malami tufe bil basarati sanata 98 ba'd al mi'a ya rasu a garin basra a shekara ta 198 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin shekara 1000 kenan da 270 a yanzu da 70 ko da 90 da 90 insha Allah mauliduhu wa wafatuhu bil basra an haife shi kuma ya rasu a kasar basra ta iraki unzurul libab al-lubab fi tahdhib al-ansab ibn al-jawzi a mujallad na uku shafi na 135 zuwa da shida da kuma littafin tahdhib eh jazari a ibn al-jawzi ne ibn al-jawzi ne ya sa jazari ana ku to a naku wanne ne naku dan misira a ibn al-jawzi ne wala ko to shikenan lan duba insha Allah kitabun al-lubab fi tahdhib al-ansab ibn al-jawzi ko ibn al-jazari ban san ibn al-jazari shine mai littafin qira'at ban san yana da littafi akan ainihin wato tarihi irin wannan ba za mu duba dai insha Allah menene ta hakiki game da shi wa tahdhibu tahdhib ibn hajar a cikin ainihin mujallad na shida shafi na 279 zuwa ainihin da 81 sai ce wa ghayruhu shi da wannan sa ibn al-mahdi suka ce ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alayhi malamai na gaskiya ahlul ilm mazuwa ilimi suna rubuta abin da yake hujja ne gare su da wanda yake kuma hujja ne a kansu ba ra'ayoyinsu kaɗai suke faɗa ba ko su karanta ba wa ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum masoya zuciya kuwa ba sa rubuta komai sai abin da yake yana goyon bayan su su suna neman me zai goyi bayan abin da suke akai to shi kaɗai za su rubuta shi kaɗai za su karantar walaysa al-ghardu tafsilu ma yajibu aw yustahabbu fi dhalika ibn taimiya ya ce ba manufa ta ce a nan na tsaya ina yin bayani dalla-dalla game da abin da yake ya zama dole ko ya zama mustahabbi game da haka ba game da ainihin ƙa'ida ta rubuta ilmi da kuma kawo maganganu wanda suke hujja gare ka ko a kanka ba balil ghaddu tanbihu ala majami'a yatafattanu al-labibu laha lima yanfa'uhu Allahu bi yace abun nufi shine anan yin ainihin tambihi faɗakarwa akan wasu tarin maganganu ko ƙa'idoji waɗanda mai hankali zai tsaya ya tsinkaye su don samun abin da Allah zai amfanar da shi akai ma'ana ba manufa ibn taimiyya ba ce ya tsaya yana ta magana akan waɗannan abubuwa dalla-dalla ƙoƙari yake assala su ya sa ƙa'idoji dangane da ainihin ƙa'ida ta alwala walbara ya ce wadda za ta amfani mai hankali wadda Allah zai amfanar da mai hankali a cikinta qala Allah ta'ala Allah yace wa idza qila lahum ta'ala lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu Allah Allah wadake sarki yana magana dangane da ainihin wato Yahudawa yace wa idza qila lahum idan aka ce da Yahudu aminu bima anzalallahu ku yi imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce a nu'minu qalu nu'minu bima unzila alaina a a mu za mu imani ne kawai da abin da aka saukar mana namu na cikin attaura kada ya ishe mu wa yakfuruna bima wara'ahu duk abin da yake bayan wannan ya wannanci attaura sai su ce ba za su imani ba su kafirci wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu alhalin abin da ke cikin abin da suka kafircewa na alkur'ani gaskiya ne kuma yana gasgata abin da ke wurinsu ƙur'ani ya zo ya tabbatar da abin da ke wurinsu cewa gaskiya ne ya ba da labarin annabawansu don warmayar da annabawansu suka yi da haka ƙur'ani cikon cikamakin gaskiyar da ke cikin littafinsu ne amma saboda hasada da ƙin gaskiya sai su ce ba za su yi imani ba to wannan kwatankwacinsu shine kwatankwacin mutumin da a cikin musulmai zai yi imani da abin da yake ganin ya goyi bayan ra'ayinsa amma duk abin da bai goyi bayan ra'ayinsa ba na cikin alkur'ani ko sunna sai ya fandare ya mai tawili ina fata muna gane wannan ba da an kala bayan da can Allah ya ce ya ba da labari ya ce wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance gabanin haka suna ainihin wato afkawa waɗanda suke kafirai maguzawa da magana suna ce musu muna nan muna jiran annabin ƙarshen duniya zai zo duk za mu kashe ku maguzawan banza waɗanda ba su da addini suna musu irin wannan magana suna ainihin musu tawa'udi suna musu alkawarin kisa cewa za mu haɗa kai da annabin ƙarshen zamani mu kakashe ku falamma ja'ahum ma araf da annabin ya zo musu suka ga abin da suka sani kafaru bihi sai suka kafirce wannan gaskiya fala'anatullahi alal kafirina tsinuwa Allah ta tabbata akan kafirai masu ganin gaskiya karara su kafirce mata su kuma mutanen Madina da ake ta musu wancan gori al'amarin har ya zauna a cikin zukatarsu cewa su fa suna jiran wani annabi ne da zai zo ya kashe su shi da Yahudawa da suka ji labarin annabin nan da yake mutanen alheri ne Allah ya rufe su da alheri sai suka yi marmaza suka yi shawara suka ce bari mu riga Yahudawa yin imani da annabin nan shine suka yi marmaza suka ce suka yi imani su kuma yahudawan da yake Allah bai nuface su da wannan alherin ba kafaru bihi sai suka kafirce da annabin suka ce duk ƙarya ne kai sai ta kaima saboda kafirci irin na yahudawa dan dai su ƙaryata manzon Allah alaihi salatu wassalam har sai da suka ƙaryata abin da ma suka imani da shi suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in ce kai mu fa bamu yarda da komai ma da Allah ya saukar ba duka ƙarya ne suka yi mursisi shine Allah ya musu wannan tambaya ta kure yace kace da su kul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran hudan wa nuran nuran wa hudan taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah kace musu wane ne ya saukar da littafin da aka ba annabi Musa wanda yake dauke da shari'a da haske kuna boye iya wanda kuka ga dama ku bayyana wanda kuke ganin zai goyi bayan magana da kuke ciki da kuke akai ta ta ainihin abin da kuke kuke san zuciyarku kuma a cikin littafin an sanar shi ku abin da ba ku sani ba ku da iyayenku wannan tambaya ba su iya bada amsar ta ba shine sai Allah ya bada amsa da kanshi ce qulillah kace musu Allah ne ya sauka da littafin ina fata mun gane wannan a shahidi shine dan dai su ƙaryata qur'ani har sai su ƙaryata ma wannan da suke cewa nu'minu bima unzila alaina suka karyata wannan din shi ma kanshi dan dai suka karyata alqur'ani da aka ba yahudi na daga cikin kaidar shi zai iya jawo kanshi asara dan dai ya cuce ka zai iya karyata abin da ya yarda da shi zai iya asara kuɗi ko rayuwarsa ko ci gaban shi ko duk wani abu da yake da shi dan dai ya cutar da abokin hamayyar shi irin abin da suke wa musulmai kenan yanzu za su iya ce da dukiya mai tsananin yawa ko su je su kashe kawunansu ko su ƙona wurinsu ko su kai ma kansu farmaki don su samu zari'a ta cutar musulmai kamar yadda suka yi a September 11 wanda aka yi tun wajen shekaru 13 kenan yanzu ko 14 suka je suka kai wa hukumar su farmaki da jirage don su samu zari'an yaƙan musulmai a Afghanistan za su iya halaka dukiya mai matukar yawa kamar yadda suke yanzu na kawo magunguna da agaji da rigakafi da wane ne da agajin sojoji da tallafin abinci da taimako ga waɗanda suka samu matsala annoba ko fari ko wani tsautsayi duk suna haka ne ba don Allah ba ba don insaniya ba a sai don manufa ta cutar da mutane ya kamata lalle mu dinga gane wannan me ya ba mu wannan hasken shine gashi nan abin da suka yi imani ma suke tutiya da shi sun fito karar sun karyata shi dan dai wannan ya zama musu sanadiyar karyata abin da ke gurin musulmai na gaskiya Allah ya shirin da mu malam yace fa wasafal yahuda sai Allah ya siffanta yahudawa cewa annahum kanu ya'rifuna al-haqqa qabla dhuhurin natiq bi sun kasance suna sanar da gaskiya kafin bayyanan wanda yake furta gaskiyan shine annabi kenan alaihi salatu wassalam wadda'i ilaihi wanda yake kira zuwa ga gaskiya din falamma ja'ahumun natiq bihi yayin da Allah subhanahu wataala ya aika musu manzo alaihi salatu wassalam wanda yake magana da gaskiya min ghairi ta'ifatin yahwunaha amma sai ya zama mai fadan gaskiyan ya zo daga cikin mutanen da ba abin da suke so ba kenan lam yanqadu lahu sai ba su jawu zuwa gare shi ba su fatansu da tunaninsu da abin da suke raja'i shine Allah subhanahu wataala ya aiko da annabin ƙarshen zamanin a cikinsu don haka ne ma suka yi ta ƙaura daga garuruwansu suka zo suka yi cincirindo a ƙasar madina domin sun karanta cewa annabin da zai bayyana na ƙarshen zamani zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai da kaza da kaza da suka laluba suka laluba sai suka ga madina ta cika wannan siffofin da aka sai suka zo suka tattaru a wannan gari kuma suka dinga sa wa 'ya'yansu suna muhammad ahmad muhammad ahmad saboda sun san sunan da zai bayyana da shi kenan suna sa ran ɗaya daga cikin wannan 'ya'ya ya bayyana shine wannan annabi da Allah ya tashi hikimarsa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu sai ya zakke da annabin nan na farko sai zama ba a makkan aka ba a madina aka haife shi ba amma bayyana shi ta tabbata a madinan kamar yadda suka karanta din da ya bayyana sai kuma ya zama ba a cikin su ya bayyana ba a cikin wasu mutane ne da su yahudawan sun raina waɗannan mutanen sun raina mutanen makka da larabawa da ƙurayshawa har ma suna ganin idan sun ci bashin ba ƙurayshi ko ba larabe to sun ci banza laisa alaina fil ummiyina sabi suna ganin waɗannan ba wasu mutane ne na azo a gani ba da Allah ya tashi hikimarsa sai ya fito da annabin nan a cikin waɗannan mutane kaga shine ya zo daga ba'ifa ghairil lati ghair ba'ifatin lati ghair ba'ifatin yahwunaha lam yanqadu lahu وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي ينتسبون هم منتسبون إليها كما cewa su yahudu ba sa amsar gaskiya sai idan gaskiyar ta zo ne daga mutanen da suke dangantuwa zuwa gare su sai in nasu ne ya faɗa ma annahum la yattabi'una ma lazimahum fi itiqadihim tare da cewa a cikin hakan kuma ba sa bin abin da ya lazimce su a haka ɗin ma suna yin sarrai suna ɗauki ɗaiɗai ne wa haza yubtala bihi kathiru min almuntasibina ila ta'ifatin mu'ayyanatin fil ilmi yace irin wannan fitina to ana jarabtar mafi yawan mutanen da suke danganta kansu game da harkar ilimi zuwa ga wata kungiya duk wanda zai aiki da ilimi aiki da sunna aiki da addini idan ya sakaitu da wata kungiya ya rijista da ita babu mamaki kaga an jarabce shi da irin wannan ko da ku kungiya tana kanta kirarin cewa ita kungiyar addini ce ko kungiyar sunna ce ko kungiyar salafiya ce ko kungiyar ansaru sunna ce ko mecece ita inda ta zama ta kungiyantu da kungiyanci ta takaitu da ka'idojin kungiyanci to babu shakka zaka samu mabiyanta suna yin irin wannan abu jama'a ibn taymiya ne ke faɗan wannan ba mu muke faɗa ba yanzu cewa وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين ila طائفة معينة في العلم irin wannan dauki daidai din wajen gaskiya mutum ya dinga zaben wata goyi bayan shi sauran ya watsar ya dinga zaba yana watsar da sauran sai in mutanen shi ne suka faɗi wannan gaskiyar sannan zai ji ko da dama daga cikin mutanen da suke takaita kansu wajen aiki da ilimi ga wata kungiya suna samun kansu a irin wannan fitina shekarun baya can Allah ya ji kan malam albani sanda aka bude masallacin juma'a na cikin GRE haka aka yi kawai isha'a ce wato jita-jita ce aka ce kawai ga su malam albani can sun bude masallacin juma'a GRE wannan bude baki kawai sai ce ba sallah saboda kungiyanci sai aka ce mashi a ai su wane ne fa suka yi sallah a wajen ce okay to shikenan sallah ta yi kaga ainihu ne wannan irin wannan abun ne bi dukka kawai su wane nake bi in su suka yi sallah ta yi su wane ina jan haushin su ba kungiyar mu ɗaya ba in su suka yi kawai ba ta yi ba ma'ana ba ka'idojin ilimi aka bojan tabbatar da yiwuwar sallah ko rashin ta ba me ya kawai aka bi kungiyanci mutanen mu ne suka yi to yayi daidai ba mutanen mu bane to bai daidai ba jama'a wannan fitina ce ana karban gaskiya daga duk wanda ya faɗe ta ya ishe mu hujja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi gaskiya har daga shedan sadaqaka wa huwa kadhubun sadaqaka huwa kadhubun bukhari ya rawaito ko dan haka duk wanda ya faɗi gaskiya jama'a a karbi gaskiya daga gare shi sai a kyale shi kuma a matsayin da aka san shi da shi wannan malamai sun dade suna wannan sharhin da dandana akai abinda malamai suka hana shine koyan karatu a gurin mutumin da aka san yana da son zuciya amma in an ji ya faɗi gaskiya za a yi recognizing a ce gaskiya ne abinda wane ya faɗa ko da dai ga irin shi amma dan kada ya samu wato karamar cewa shi ke karantar da ahlus sunna ko kuma su bincino wata barna daga gare shi to aka ce a kyale mai ilimin shi kar a je a koya a gare shi amma idan an jiyo ya faɗi wata magana ta gaskiya tabbas ana karɓa to balantana ko mutumin da kai da shi duka kuna cewa ko ahlus sunna ne kai da shi duka kuna hidima wa sunna ko duka kungiyarka da kungiyar shi suna aiki ma sunna sai dai wani sabani na siyasa ko rayuwa ko zamantakewa ko manhajin da ake tafiya akai ya hada ka da shi me ne kushe gaskiyar da ya faɗa wannan tsakani da Allah hali ne na Yahudawa kamar yadda muka ji Yahudawa sune suke da wannan muguwar ɗabi'a bai kamata a samu mutum musulmi kuma malami mai da'awar sunna yana da irin wannan raini ga gaskiya ba don wannan raina gaskiya ne ya zama gaskiya baya karbanta sai in ya ji daga wanda yake so ko wanda yake da identification da shi a kungiyance Allah shirar da mu Ibn Taymiyyah yake cewa auddin ko kuma wanda yake danganta kanshi ga addini ba kungiya kadai ba min al mutafaqqiha yace kaman daga cikin yan bin fiqh aw al mutasawwifa ko yan dariku sai kaman ji yake magana nan ko shekarar ta wuce daga cikin waɗanda aka jarabta da kin gaskiya sai in sun ji ta daga bakin wato waɗanda suke nasu ne to akwai masu bin fiƙihu akwai masu bin yan ɗariƙa masu bin ɗariƙu wani an taɓa samun shi kasar ɗin mal albani bai san muryar mal albani ba ina jin ba na manta ba kasar ɗin biyayya iyaye ya ji karatu ya ji karatu ya ji karatu ya ji nasiha da karantarwa akan manhaji wanda ke tafiya ƙarƙashin hasken annabta bincinowa daga hasken annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hasken fahimtar magabata sai ce kai tunda nake ban taba jin mutumin da ya faɗi haƙƙin iyaye da yadda ya kamata a musu biyayya irin wannan ba ai na wannan malami yake sai aka ce mishi ai wannan shine malam albani yace kai ƙarya ne wallahi kawai yace ƙarya ne ma'ana wai ba murya bace kaga shine ma anzalallahu ala basharin min shay'in irin wannan saboda ya riga ya gama yabo ba zai iya karyatawa ba kuma ba zan iya cewa to ai ba gaskiya bane wannan sai ya ce ƙarya ne ba muryar ba ce alhalin ba bai san muryar ba me kon kawai sallama wa gaskiya haka ake ba da labarin cewa taqiyuddin al-hilali ya dauki littafin sharh tabu tauhid ko ya tafi da shi kasar su ya kai wani babban malamin su na dariqa wanda yake tsotar da su akan littafin Muhammad bin Abdul Wahhab amma sai ya cire bango da suna da komai duka ya bar shi kaman littafi haka wanda ya riga ya samu matsala da ya kai wannan malami malamin ya karanta ya karanta ya nazari sai ya ce wannan littafi ban taba ga littafin tauhidi irin shi ba da aka ce mishi kuma aito wannan kuma na wahabiya wannan ne kaga sai tiris kenan to ya kamata jama'a mu dinga bude zuciyar mu akan karbar gaskiya musamman daga mutumin da kake jin kana da wani kulli game da shi in ya faɗi magana to tsaya tukunna ka auna ta da mizanin ilimi da hankali kafin ka mata hukunci haka mutumin da kake kaunar shi shima in ya faɗi magana tsaya ka auna ta tukunna kai ya zama kawai kai kana karɓa ne saboda kauna kana ƙi ne kana ƙin karɓa ne kawai saboda gaba a ya zama kana karɓa ne saboda hujja kana kuma ƙi ne saboda hujja na farko idan kai haka shine zaka ci moriyar ilimin sannan kuma ba za ka samu kanka cikin fadawa ga irin wannan tsautsayin na kamantakekeniya da yahudu ba idan ko ka zama ka kuntatawa kanka na farko za ka yi asarar ilimi da yawa ilimi da yawa mala albani da muke farada zu Allah ji kanshi ya sha ba mu labarin cewa babu malamin da baya saurara babu malamin da baya saurara akwai akwai abubuwan da in ma yana so ya saurare su ba yi da lokaci na wasu malaman da mu a irin yadda muke da zafin kai da an faɗi sunan su ma kawai za mu fara tsaki ne wani da an faɗi sunan shi kawai tsaki daga ce da Allah wannan kaza din amma sai kaga malamin da kai kake sauraron karatun shi kake ji da shi shi kuma ya ce yana sauraro har in zai fita lokacin da ake karatun sai ya saka abun rakodin ya rakodin kaga daga nan sai ka gane kaito zafin kai kake kenan ba kaida kake biyo ina fata mun fahimci wannan jama'a da haka jama'a ya kamata mu gyara a irin waɗannan yanayi da muke samun kanmu musamman ƴan uwan mu ƴan izala da duk wanda suke kiran kansa da suna salafiya ko ahlus sunna to ya kamata a same su sun fi kowa fadin kirji game da karɓar gaskiya daga duk wanda ta zo ba daidai ba ne ka dinga kuntatawa kanka cewa sai in wane ne ko sai in a bakin su wane ne ko babu ruwan mu in ba wane ne ya faɗa ba duk wannan ya sabawa manhaji na gaskiya Allah ya shirya da mu a ƙasa da yace wal mutasawwifa dinnan malam mai ta'aliki Nasir al-Aqar yace al mutasawwifa hum ashabu turuq as-sufiyya sune yan dariqun sufaye ittiba atba'an wa matbu'ina waɗanda ake bi da kuma waɗanda suke bin sauran wato da su muridan waɗannan masu yawo suna kiɗa suna rawa da kuma shehunan masu cinye kuɗin masu cinye karama wa nahwihim da ire-irensu wato waɗanda suke ‘yan abu ya rima a sha kiɗa kenan wa tasawuf bi shaklihil muttaba inda ashabi turki yace sufanci a bisa yanayin da ake bibiyarsa ake bin shi a yanzu a wajen ‘yan ɗarika hattar yau har zuwa yanzu da muke magana manhajun garibun alal islam wani salon addini ne wanda yake bako a cikin musulunci ku ji abin da yake jama'a ɗariƙanci a bisa yadda yake a yanzu yadda ‘yan ɗariƙa da mabiyan da shehunan suke gudanar da shi ce to wannan wani salo ne na addini wanda yake bako wa dakhilun alal islam alal muslimina kuma an sadado da shi ne bare ne an shigo da shi musulunci falaysa lahu aslun fi kitabillahi ba shi da asali a littafin Allah wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma bai da asali a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala inda sahabati bai da asali a gun sahabbai wattabi'ina ko gurin tabi'ai was salafis salih ko gurin magabata nagari fi sadarul islam a farkon musulunci fa huwa bid'atun wannan tsantsar bid'a ne dariqa da ake ta yanzu tsantsar bid'a ce tumarasu fiha al-khurafatu ana ainihin yin practicing ana aikata abubuwa na khurafa na labaran da da na yanzu waddalalat da bata iri-iri al-amaliya na aiki wal qawliya da na magana wal itiqadiyya da kuma na aqida akwai bata a cikin maganganunsu a cikin ayyukansu da cikin aqidansu wa hadha amrun yashhadu bihi amalu akthar sufiyati al wannan al'amari ne wanda aikin yan dariqa yana tabbatar da shi fi kathirin min biladil muslimina a garuwa da dama na musulmai faqad sami'na wa ra'ayna wa qara'na malam nasir al-aqa yake cewa domin mun ji kuma mun gani kuma mun karanta kuma na haka ne ko mun ji mun gani kuma mun karanta min zalika ashai alkafira al'amari da yawa mun gani mun ji kuma mun karanta kama anna kutubahum almanshurata fil aswaqi wal maktabati wa ghayriha tashhadu bi iqrarihim litilka albid'i wad dalalati wa shirkiyat kama inda littafan su waɗanda aka buga aka yada su suna nan a kasuwanni da libraries suna tabbatar da cewa ɗan ɗariƙa suna da ikirari sun faɗa da bakinsu waɗannan bidiyoyi da ɓata da shirka ومن ذلك على سبيل المثال daga cikin tafan ka duba kamar tabaqatul kubra ta sha'arani jami'ul karamatul awliya na nabahani shawahidul haqqi shi ma na nabahani jawahirul maani na tijani sharh fususul hikam na na alqashani da kuma sayyidi ahmad albadawi littafin doktor abdul halim mahmud da abu madyana alghawth hayatuhu wa mi'rajuhu ila allah na doktor abdul halim mahmud da kuma aqtabu tasawuf thalatha na Salah Ghuram da kuma Alluma li Abi Nasr al-Tusi wa gairiha kaseer wannan tafan duka suna cike da bamat kubra na bala'o'i da fitinoni da abubuwan bandariya da abubuwan kunya danganta su ga musulunci kamar da kowa ya sani Allah shi kyauta au gairihim ko kuma wasu waɗanda ba 'yan ɗariƙa ba ko ba masu bin fikihu ba ana samun suma da irin wannan rashin bin gaskiya sai in ta zo daga wato mazowansu au ila ra'isin mu'azzamin indahum hakanan kuma duk wanda yake danganta kanshi zuwa ga wani shugaba wanda yake suna girmama shi fi dini a cikin addini ghairin nabi sallallahu alaihi wasallama ya zama kana girmama wani shugaba a cikin addini wanda ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam shugaban nan sawa'un na wata kungiya ne ko wata mazhaba ko wata dariqa ko wata fahimta ko wani manhaji ya zama kana girmama shi fiye da girmama wanda ya cancanta a bashi ya zama kana daukan maganar shi ba tare da sanin dalili ta ko hujjata ba babu mamaki ka samu kanka a cikin irin wannan tsautsayi da irin wannan bala'i ina fata mun gane wannan fa innahum irin waɗannan mutane la yaqbaluna min ad-din ra'ayan ba sa karban wani ra'ayi a cikin addini wa riwayatan ko ta riwaya a cikin addini illa ma ja'at bihi ta'ifatu sai abin da suka ji a gun kungiyar su summa innahum sannan su har ila yau la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatu ba kuma su san abinda a kungiyar ta su take tabbatarwa ba ba su da irin wannan ilimin da za su gane meye ma na kungiyar su ko meye ba kungiyar su ba ma anna dinul islami yujibu ittiba al-haqq mutlaqan wa baya ga kuma cewa addinin musulunci yana tabbatar da wajabcin bin gaskiya kai tsaye babu kaidi riwayatan wa ra'aya a ruwaito gaskiya kuma ai fatawa da gaskiya min ghairi ta'ayini shakhsin aw ta'ifa ba tare da ayyana cewa sai in gaskiyar da ke gurin suwana bane ko mutum guda daya shakhs kenan ko kuma kungiyar wani ghairar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kawai ake mishi wannan togaciyar cewa duk abinda yazo daga manzo Allah a karba sallallahu alaihi wasallam amma duk abinda yazo daga wani dole sai an tantance shi ta hanyar gwara shi da gwama shi da yin muqarnar shi da abinda yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata mun gano wannan jama'a wa qala ta'ala fi sifatil maghdubi alaihim bayan da ka ji bayani dangane da ainihin waɗannan yahudu da kuma irin tsarinsu sai malam ya ci gaba da bayyana sufafinsa yake cewa kuma Allah ya faɗa game da yahudawa ya ce minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i daga cikin yahudawa akwai masu karkatar da maganganu daga ainihin bigiran magana ga inda aka faɗi magana sai su karkatar da ita ga abin da yake hujja sai su karkatar da shi ga abin da magana take magana akai ga abin da aya take magana a kai sai su ɗauko wata fatawa su ɗaura yanzu in ba irin wannan aikin ba yaushe za a ce falizalika falyafrahu ko a ce tana magana akan maulidi falizalika falyafrahu don haka ai farin ciki ko a ce wai wannan shine hujjar maulidi to kaga wannan taharifi ne wa taharifu wa wasafahum bi annahum kuma Allah ya siffanta su da cewa yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wama huwa min alkitab Allah yace suna kakkarya harshen su dan ka dauka abinda suke faɗa daga cikin littafin ne wama huwa min alkitabi litahsabuhu min alkitabi dan ku riya cewa ku zaci abinda suke faɗa daga cikin littafin su ne wama huwa min alkitabi alhalin baya ciki wattahrifu shi canza magana karkatar da magana kad fussira bi tahrif at-tanzil an fassara shi da cewa akwai tahrifut tanzil wa tahrifut ta'wil tahrifut tanzil shine suke cewa at-tahriful lafazi a karkatar da lafazin magana wa tahrifut ta'wil shine suke cewa at-tahriful ma'anawi a karkatar da ma'anar zancen ko dai a juya lafazin ya zama abinda Allah yake faɗa ko manzo Allah yake faɗa alayhi salatu wasalam an kawo lafazi daban sabanin lafazin su ko kuma tariful ma'anawi shi kuma tariful ta'awil shi kuma shine a karkatar da ma'ana a ban lafazin yadda yake amma sai a fassara shi da sabanin abin da yake shine fassarar da magabata suka mishi amma tarifut ta'awil fa kaseerun jiddan yace kaga dai shi tahrifi na ta'awili wato al-ma'anawi kenan ko to yana da yawa tawili a cikin malamai canza ma'anar abin da yake shine haka wannan yana da yawa matuƙa har ya zama ma shi kanshi kalmar ta'awili wani abu ne mai zaman kanshi a cikin musalhat na ilimi shine murde ma'ana malaman tafsiri suna yi malaman fiqhu suna yi malaman wa'azi malaman hadisi ne kawai Allah ya tsare su daga wannan bala'i saboda dama su sune ahlul haqq amma zaka samu da dama daga cikin malaman da suke wuce a cikin tafsiri tawili ne kawai juye magana ne yadda suke so don ta dace da mazhabinsu haka malaman fiqhu zaka same su da irin wannan juya hadisai don su dace da yadda suke ainihin fassara su a mazhabinsu amma malaman hadisi to Allah ubangiji ya musu gamdakatar da haka da zaran ma an ce malaman hadisi kamar ana cewa ne kawai malaman gaskiya su aka sani da bin gaskiya keke da keke alherin Allah ya kai gare su sai ce wa qad ibtuliyat bihi tawa'if min hadhihi al-umma an jarabci wasu al'umma wasu jama'a daga cikin al'umman nan ta musulunci da irin wannan tawili kamar asha'ira da makamantansu wa amma tahrifut tanzil shi ko tahrif al-lafazi faqad waqa'a fi kathirin minan nas shi ma ya faru a cikin da dama daga cikin mutane yuharrifuna alfazar rasul suna juya zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yarwuna al-hadith bi riwayatin munkara sune masu rawaito hadisai da riwayoyi waɗanda suke abin kyama da masu kera hadisai kamar da zai ba mu labari wa in kana aljihabidatu yadfa'una zalika duk da yake wannan abin da suke kawowa na muna na maganganu ana samun ƙwararrun malamai suna tunkuɗe shi ya ishi la hal jahabiza ko wa rubbama yutawilu ba'dhum ila tarif tanzil wani kuma yakan ƙara zakewa har yayi kuma tawili bayan ya kawo magana ya ƙara yin tawili wa in lam yumkinuhu zalika koda ya rasa yadda zai kama qara'a ba'dhum kama yadda wasu suke karanta wa kallama Allah Musa taklima dan kawai ya kareta cewa Allah yana magana haka mai hujja gashi Allah yayi magana da Annabi Musa sai ce a ai wa kallama Allah Musa Musa ne yayi magana da Allah Allahu maf'ul bihi ne har yanzu Allah bai yi magana ba wannan shine irin fatawar su zamakshari kenan saboda mu'tazilawa ne suna korewa Allah siffofi ta irin waɗannan siffofin dan su kore su sai sun san abin da za su faɗa in kun tuna mai wannan katon a cikin hamawiya game da yadda suke murɗe ma'anonin ayoyi dan kawai su goyi bayan fatawoyinsu waɗanda suke munana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai su ce ai ala anan wato don su kareta ganin Allah don su kareta ganin Allah ila rabbiha nadira sai su ce ila anan mufradi ne na ala'u ba wai ila ne harafin jarra ba ai su idanun suna ainihin kallon ni'imomin Allah su irin tawilin suna yi to haka suka fassara wannan ta hanyar ta'awili kaga farko na tanzil domin Allah da ya saukar da magana shi ne cewa wakallama Allahu Musa taklima kaga sun yi ta'awili na lafazi ko suka mai da shi Allah sannan kuma suka yi tawili na fassara da a cikin aya daya shine sai malaman gaskiya malaman sunna sai suka ce musu ya za ku da fadan Allah kuma da yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabb kaga shi da miri bai daukan tawili wa kallamahu rabb wannan hudun bamiri ne na maf'ul bi da haka babu yadda za ka fassara ka ce wa kallamahu rabbahu ya zama gwaranci larabci bai dauki wannan ba da aka faɗi wannan fa hujja ce da ba ta tashi fa buhitan ladi kafar Allah shi kyauta yana mana misali ne akan yadda mutane suka kai matuƙa wajen iya tawili wa amma layyul alsina bima yuzannu annahu min indillahi amma kaga abinda ake faɗa abinda suke yi na karkata harsunan su da abinda za a tsammanci cewa daga Allah ne fakawadhil wadda'in al-ahadifa shine kamar yadda ƴan kera hadisai ƴan buga hadisan jabu suke kera hadisai su danganta su danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake kera hadisin ƙarya to irin aikin da yake ne shi ma yalwuna alsinatahum bil kitabi duk wanda yake kera hadisin ƙarya abin da yake kenan ina fata mun gane wannan فكوضع الوبائين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين ko kuma kafa abin da ake tsammani hujja ne a cikin addini walaysa bi hujja alhalin ba hujja bane jama'a wannan yafi komai yaduwa a cikin kasar mu shi sai yake da matukar muhimmanci mu tsaya mu koyi meye usul fiqi wai da me ma ake hujja dan sai mutum ya zo ya ce maka ai a makka ma ana dariqa a makka ma ya je maka ya ga ana wazifa to wani ya daga cikin usulul abin ya daga cikin usul tashri kasancewa ana yin abu a makka ko malikiya da aikin madina suke aiki ba da aikin mutanen makka ba ga haka ganin ana yin dariqa a makka bai zama ta zama daidai ba dan a makka an yi zaman da ake shan giya an yi zaman da ake bautar gunki shikenan ya zama ya zama daidai a yanzu kuma da ake magana baya ga ainihin wato wannan abin da kake faɗa da yake barna ne alal misali in ka je maka ba ga ana shan taba wataƙila mutanen maka sun fi mutanen najeriya na shan taba har a harami za ka gani mutum ya shan taba kai a filin arafa a mash'arul haram inda ake bauta allah tsantsa ake sanye da kayan ihrami za ka ga mutum ya shan taba guda nawa duk wanda ya je maka ya taba gani dan ba wani abu bane oyayye za ka gansu larabawa da gemu da komai sanye da ihrami irin naka amma kuma sun koma gaba kawai suna kabu shi ya zama daidai da ka ganin abu ana yi a makka ba hujja bane baya daga cikin usul na kafa shari'a amma za ka ji 'yan ɗarika saboda barna suna faɗan irin wannan wai sun ga ana yi a maka a'a cewa za ku yi kun ga a cikin littafi cewa annabi yana yi sai kowa ya fara yi ko sahabbai suna yi wannan shine hujja qur'ani hadisi fatawar sahabbai da tabi'ai da sauran malaman magabata da kuma sauran ƙa'idojin da ake bi na kiyasi da sauransu amma cewa ana yi a makka ba hujja ba ne haka cewa kaza shi aka fara sani ai kafin yan izala su zo ɗan ɗariƙa aka sani yaushe ma aka kafa izala 1977 ko 78 ai wannan yana daga baya ta zo to daga baya ta zo a iya nan kenan na farko kenan sannan na biyu kuma musulunci ma bayan kafirci ya zo don annabi ya wutar ana kafirci ne a makka yanzu wannan ya lazanta cewa kafirci ya fi musulunci inganci kenan kaga mafaɗin magana wawa ne mijinta ai ba wawa bane duk wannan irin hujojin irin su ne aiki da abin da ba hujja bane a mai da shi hujja abin da samsam ba hujja bane ko kaji an ce annabi bai yi ba ba hujja bane to to me hujja kenan annabi bai yi ba ba hujja bane annabi ya ce kar a yi shine hujja wannan ma wani wata wata muguwar magana ce da take bude kofa ta barna iri iri alal misali shine akwai wani mutum a nan kasar da aka same shi ya yi auren mata sama da tamanin a ƙasar neja kowa ya san wannan abu wajen shekara goma yanzu aka yi wannan abu aka yi ta bugawa a jarida tun ana yi a jakan magori a jarida daily trust ne wace ce suka je suka yi tafiyar da shi aka ɗauki hotunan shi da hotunan matan da 'ya'yan ga sunan local government guda kuma yana cewa shi musulmi ne malaman musulunci gaba ɗaya suka yi allah wadai jama'atu ma in ba na manta ba fatawa suka suka ce kafuri ne ko daga baya suka janye fita wasu yes to kaga shi hujjar da ya bayar a lokacin me yace yace a nuna mashi inda annabi yace kai haka an nuna mashi inda annabi yace kada a aure mata kada a aure mata 80 da wani abu su dai rubutu suke faɗa wannan hujja su suka bashi hujja alhalin kuma su ma ba su da wannan bala'in ba to kaga kenan kowa na da dama yayin duk abin da ya ga dama sai ya ce a ina ne annabi yace ka ai mun ga dama yanzu kawai sai mu kiko ta dariƙa mu sa mata suna mu ƙirƙiro mata zikirori da falaloli da shehunnai da kudubai da komai ba wanda ya sai ce mana wai an rufe an rufe kudubanci an rufe walitaka da tijjani an rufe dariƙa dariƙa sai mu ce a ina ne annabi ya ce an rufe da tashi a yanzu akwai wani dan dariƙa na nan a cikin wasu ƙauyukan nan na Zaria wani yana nan suna rigima da shi wani mai yawan rubuce-rubucen waƙe-waƙe wani ya tuna sunan shi ba yana da waƙa sosai ya fito ya ce shi ya fi inyas hujjar shi kuma shine Inyas yayi diwani na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama baiti dubu alfiya shi kuma yanzu sofa yanzu yana da baiti dubu goma daka in dai kauna ita take sa yawan yabo kuma ita take ba mutum matsayi na shehul islam a dariƙa to yafi yafi wannan cancanta yafi Inyas cancanta sai suka ce wannan dan bid'a ne suka yi baran-baran da shi shi za ma ya bar cikin garin zariya ya kuma wani ƙauye can baya ya zama shi can ya da almajiran shi da komai ya da rubuce-rubuce kala-kala ana kai mai ziyara ana mai komai shi ma yanzu wannan sai a ce a ina ne annabi ya ce kada wani ya zo ya fi wani shehi iya waka ita ce hujja dai ko kaga ba hujja bace kenan da haka a cikin sunna a cikin ka'ida usul fiqi akwai sunnatu tark abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari akwai ka'ida da ake mu'amalanta shi za a duba shin wannan abun a cikin mu'amalat ne ko ko a cikin ibadat ne don duk rayuwar da muke yi ba ta wuce waɗannan ɓangarorin guda biyu mu'amala shine abin da dama can ana yin shi kafin zuwan annabawa duk abin da dama annabawa sun sutar da mutane suna yi cin abinci aure yaƙi kasuwanci zamantakewa makwabtaka noma kiwo wannan duka mutane suna yi tun kafin annabawa su na za ka gana haka shine da za ka je ka tarar da mutane da ba su taɓa jin labarin annabawa ba za ka tarar dai suna yin waɗannan abubuwa amma ba za ka tarar da su suna yin sallah ba ba za ka tarar da su suna yin azumi ba ba za ka tarar da su suna yin zakka ba saboda waɗannan sai da annabawa suka zo ne aka san su to wannan su ne ibadat mahadul ibadat kenan waɗancan su kuma su ne mu'amalat to ka'ida ita ce shine duk abin da yake asluhu mu'amala asalin shi mu'amala ne to za a ci gaba da yi har sai an samu abin da ya hana da abin da kuma asalin shi ibada ne ba za a yi ba sai an samu abin da ya ce a yi yadda ƙwar'ani ya sauka ne ya nuna wannan shi ne ƙwar'ani sai zai ce ku yi zakka ku yi sallah ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai muka ga a aikace iya waɗannan da ƙwar'ani ya faɗa iyakacinsa annabi da sabai suke kenan to ibada sai wadda aka ce a yi game da ainihin mu'amalat ba sai Qur'ani ya ce banda kaza banda kaza banda kaza game da mata ya ce kada a wuri iri kaza game da abinci ya ce kada a ci iri kaza game da mu'amala ya ce kada a yi iri kaza kenan duk wanda bai hana din nan ba to sa daga cikin da za a iya yi kenan kuma waɗannan katun fa na rantsi da Allah ya dari kanan sun san su wallahi sun san su wancan abin da yake kama wancan bakin bakin da Allah ya ma yahudi shine yake kama irin su shine cewa yuharifuna al-kalima an mawdu'i ba sa ta kama sun fi kowa iya karatu ba a kasar nan wannan katin sun san shi ba bakon karatu bane dan ba irin katin aqidar salafiya bane wanda ba su sani ba karatu ne da yake a cikin usul fiqi kowa na karantawa amma ba za su yi aiki da shi ba na'am na'am
wani malami da ƙarfin malaman da ake cewa suna ba na'am
sai wani ɗan Najeriya ya ce wani malami mu a Najeriya muna koyar da mutane haka su a gida amma su kun so nan wajen sai mu gaba sai malam ya ce mashi kare da in mutum ya yi sunna a Najeriya sunan su sunna Mm.
in yi bid'a a maka sunan su bid'a haka sha'i shagar da magana da suke cewa wasu sun ce ana ɗari eh su kasa gane na asalin da ake samun shari'a ba wai daga mutane ba daga mutane ba ana ya ce kanka da aiki ka ga wasu kuma a nan za ka wasu kuma suna haka kwarai kuwa haka kanka da ma'ana don ɗan samu biya mai haka kuma to bidi a yi eh in ɗan najeriya ya yi son
sunna yi na'am ƙarin bayani ne jama'a malam yake mana dangane da a saudiya na daga cikin al'adun da zaka tarar suna yi wanda ya saba wa sunna shine ba sa hada sau wannan kuma ba tun yau ba tun Anas dan Malik yana duniya Bukhari ya ruwaito cewa ya zo Makka ko Madina kai ya tarar da ana sallah ba a hada sau ya ta kuka yace kun daina komai da muka san annabi yana yi hadda sau bayan suka fara kin hada sahu an ka je kana sallah a makka an ka sai in kai wasa sai a tale maka fa an ka ce ka hada sahu da wani ba sa hada sahu to shikenan sai wani yanzu yazo ya ce ai hada sahu ma ba a yi a makka yace dan haka ba daidai bane a'a abinda aka yake na daidai ko a ina aka yi shi mu da muke hada sahu anan mu hada kafa da kafa kafa da kafa kafada da kafada mu ne muke kan daidai wancan da suke kuskure ne Allah ya shirya da mu Allah ya saka da alheri sai mala yake cewa a wa amma layyul alsinati bima yadhunnu annahu min indillahi fakawad'il wadda'in alahaditha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa iqamati ma yadhunnu annahu hujja fi din wa laysa bi hujja alhalin ba hujja bane wa hadha ad-darbu min anwa'i akhlaqil yahudi wannan ainihin wani nau'i ne na halayen yahudawa wa zammaha kathirun وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما الله سبحانه وتعالى يا زرغي يهوداوا akan waɗannan abubuwa zargi mai yawa wanda duk ya tsaya ya karanta littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga haka thumma nazara bi nuril imani ila ma waqa fil ummati min al ahdath sannan ya tsaya ya kalli kuma abinda al'umma suka samu kansu a ciki na abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma zai gane lalle wannan abin zargi ne kwarai qala subhanahu wataala Allah yace ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ya ku kristoci ake magana da su su kuma anan ya ku krista masu bin almasihu kada ku dinga wuce makadi da rawa dangane da addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku sake ku faɗo ta magana game da Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam isa dan isa almasihu ba komai bane isa ɗan maryamu almasihu ba komai bane sai dai manzon Allah wa kalimatu kuma sai kalma Allah ne shi alqaha ila maryama wanda Allah ya wurgo shi akan maryamu wa qala ta'ala kuma Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam hakika waɗanda suka ce isa almasihu ɗan maryamu Allah ne waɗannan kafirai ne ila ghairi zalika min almawadi da wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba Allah ya zarge su ya aibata su akan wuce makaɗi da rawa wuce iyaka yin ƙarya a cikin addini faɗan abin da ba daidai bane shi thumma innal ghuluwa fil anbiya was salihin qad waqa fi tawaifa min dullalil muta'abbida wal mutasawwifa yace to kuma kaga yadda ka ji dinnan wannan guluwi din guluwi shine cewa Isa dan Allah ne ai kaza kaza kaza shine wuce iyakan to irin haka game da annabawa da salihan bayi ziga annabawa da ziga salihan bayi ta hanyar ba su siffofin Allah da ba su martabobi na Allah mahalicci da danganta ayyukan Allah gare su to wannan ya faru a cikin batattun masu bauta da kuma 'yan ɗariku waɗanda suke suna ainihin yin bauta da ka da kuma 'yan ɗariku an same su da irin wannan fata irin ta kiristoci hatta khalata kaseeran minhum min madhhab al-hulul wal ittihad ma huwa aqbah min qawlin nasara aw mithluhu aw dunahu har aka samu waɗannan irin mutane sun cakuɗe da abubuwa na hululi mazhabin hululi mazhaba da ke cewa Allah na shiga jikin mutum Allah na shiga jikin halittu da kuma al-ittihad cewa komai ɗaya ne komai Allah ne aka samu sun shiga cikin irin wannan bata abin da ya fi muni fiye da na kiristoci ko kuma iri ɗaya da na kiristoci ko kuma ƙasa da na kiristoci can da ya ce almutasawifa a ƙasa gashi nan ya ce rata zalo almutasawifa tudfi ala mashayikhiha wa mu'azzimiha min sifati ma la yajuzu illa lillahi ta'ala yan dariƙa ba su gushe ba suna dambar siffofi akan shehunnansu da wanda suke girmamawa siffofin da ba su halasta ga kowa ba sai Allah فهم يشركون من يسمونهم بالأغواث في تصريف الملكوت وتدبير الكون وعلم الغيب suna shirka game da waɗanda suke ce musu gausi duk wanda aka ce mishi gausi to ana sanya shi a matsayin shariki ne ga Allah wajen juya duniya da tsara ta da sanin gaibu wa kazalikal abdal haka na wanda suke ce ma abdal wal aqtab da qutubi wal autad da kuma watadi wa kutubuhum mali'a bi hadhihi an-nu'ud littafan suna cike da irin waɗannan siffofi ta'ala Allahu amma ya kulna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa undur ala sabilil misali karanta littafin Jami'u Karamatul Auliya a cikin mujallar na ɗaya shafi na 69 zuwa 70 da ainihin tara karanta kuma littafin Majmu'ul Fatawa ta ainihin Ibn Taymiyyah a mujallar na 11 shafi na 433 zuwa 445 yayi maganganu da dama akan abubuwan da suke ma'ana ‘yan ɗarika suna danganta siffofin Allah ga ƙutubi ga watadi ga badali da makamantansu duk suna da abin da suke nufi da wannan mustalahat ɗin ce ƙutubi shine kaza wanda ake ce mashi autad ko watadi shine kaza wanda ake ce mashi badali ko haka dai da ire-iren abubuwan da suke waɗanda ba su ne muhallin ihtimam ɗin ba anan a taƙaice malam ya ce wa ta'ala Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi walmasih ibn maryama su kristoci sun riki malamansu da manyan masu bauta a cikin su a matsayin alloli koma bayan Allah haka nan kuma suka riki Isa dan Maryama shi ma a matsayin Allah koma bayan Allah wa fasarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim radiyallahu anhu manzo Allah ya fassara wannan aya ga Adi dan Hatim da cewa bi annahum ahallu lakumul harama fa ata'uhu lahumul harama fa ata'uhu sun haramta sun halasta musu haram malamai sun sun halasta wa kiristoci haram sai suka bi su akan wannan halastawa wa haramu alaihimul halala kuma suka haramta musu halas fattaba'uhum suka bi su akan wannan haramcin abin da yake halas su ce musu haram kuma su yadda abin da yake haram su ce musu halas kuma su yadda wannan ita ce ibadar da Allah yake sun rike su a matsayin alloli kuma bayan Allah wa kathirun min atba'il muta'abbida يطيع بعض المعظمين معظمين عنده في كل ما يأمره به da dama daga cikin waɗanda suke masu bin bauta ne kawai babu ilimi suna bin wasu daga cikin waɗanda suke girmamawa da duk abin da ya ce musu wa in tadammana tahlila haramin aw tahrimi halalin koda wannan abin a cikin shi akwai halasta haram ko haramta halas duk abin da shehi ya ce ko shugaban ɗariƙa ko shugaban shi'a ko makamancin haka to kawai aikatawa za a yi ahlus sunna su kadai ne suke bin manhajin gaskiya salafiya su kadai ke bin manhajin gaskiya game da haka shine ina hujja yanzu mu yan salafiya duk malami da girman ilimin shi da darajar da muke bashi waɗannan ba sa samu makance cewa da ya faɗi magana bayan muna ji muna gani bai kawo hujja ba kawai mu fara bi ba ma bin wannan dan ya saba manhajin da su malaman suka da mu wannan ya saba manhajin musulmai ahlus sunna salafiyya shine hujja ake nema don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da hujja yake kafa wa sahabbai ba wai kawai cewa yake ku yi kaza ku yi kaza ba hujjojin su ne ayoyin da yake karanta musu cewa Allah ne ce ku yi kaza Allah ne min wahayin ku yi kaza haka duk wanda zai ce ayi kaza ko abu kaza sai ya dauko daga cikin alqur'ani ko a cikin sunna ingantacciya bisa fassarar magabata sai ya karanta da al'umma wannan shine salafiyanci din shi kadai ne manhaji na tsira ina fata muna gano wannan jama'a amma irin abin da ƴan shi'a suke yi kaji dan shi'a yana cewa shi wallahi ko zuwa ya tare da zazzaki yana rawa kama rawa kawai shi ma zai rawan ya zama addini kenan haka idan zazzaki ya ce musu sai abu koda suna ji suna gani ya sabawa koda fitrar su ma ta sabawa abin za su je su gaba da yi kawai haka masu bin shehunan ɗarika duk abin da shehi ya faɗa da masu ka'ida su shine za ka zama kaman matacce ne a hannun masu wankan gawa ya da wani katabus matacce bai da wani katabus a hannun mai wankan gawa sai yadda aka juya shi sai yadda aka yi da shi to haka ake so ka zama wala ya ƙulu lima karka ce me yasa wala alama karka ce a bisa wata ƙa'ida za a aikata wannan ba a tambayan shehi ko a gidan soja yanzu an daina yin haka obey before complain ko sojoji ma sun daina haka yanzu tunda boko haram nan ta shigo sai sun sai sun tantance me ya kamata su yi amma sai a ce wai ka zauna shikenan duk abu ya ga daman ya maka sai ya maka wannan ya zo da barna iri-iri a cikin ainihin wato a cikin al'amura akwai wani akwai wani wani batacce a zamanin wani sarki a andalus na jin ba na manta ba zamanin abdurrahman dakhil wanda ya da'awan mahadiyanci cewa shine mahadi ya rubuta ainihin wato nasaba ta ƙarya ya danganta kanshi har zuwa kan Husainu dan Ali ko Hassan dan Ali in ba na manta ba kissa ce sananne a cikin tarihin Misra wal Andalus shine wannan mutumi ya koya ma mutanen shi ɗabi'a ta irin wannan manhajin cewa duk abin da ya faɗa babu tambaya sarkin musulmi na lokacin Abdurrahman Dakhil ya sha wahala a gun wannan zindiki wajen shekara goma ba su iya ganin bayan shi ba yana tara mabiya yana cutar da su yana kwace musu dukiya alhalin ashe a ɓoye mashayin giya ne maɓarnaci ne to ɓarnar da ya yi wadda ta kawo ƙarshen shi ita ce irin ɓarnar da irin wannan ɓarna mata ce ya gani mata ɗaya daga cikin muridansa ɗaya daga cikin akarabul muƙarrabi na ilai kyakkyawar mace kawai sai ya zo ya ce ma wannan muridin Allah ya ce wannan mata bata dace da kai ba ka sake ta ba yadda ya iya yana san mata shi haka yana kuka ya sake ta bayan dan lokaci kuma sai ya ce Allah ya ce ni na aure ta sai shi ya aure ta to shine wannan mutumin a takeice a kissan haukacewa yi saboda bala'in su a cikin wannan haukar tashi ne ya shiga gidan wannan wannan mahadi na ƙarya ya farke cikin shi ya kashe shi saboda duk da ya yi imani a farko kuma ya saki matar shi amma imanin ya kasa sauwarantu a cikin kwallon shi kawai sai ya rude saboda kaunar da yake wa matan ya je kawai kashe shi a shahidi shine irin yadda yan bid'a suke watin takura ma mabiyansu ba su mabiyansu suka gaskiya sai a ce kai dai ka bi kawai abin da malam ya ce kai dai ka bi abin da aka ce maka ya za ka yi tambaya ai ba a tambaya ba daidai ba ne ana tambaya sahabbai suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ba su amsa suna ainihin tambayan abin da ba su gane ba ya manzo Allah me yasa kai kaza Abraman dan Auf ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kai kuka bayan ka ce a daina kuka idan an yi mutuwa kai kuma gashi jika kace kai ba ta lafiya ka kama kuka manzo Allah ya bashi amsa cewa wannan hawaye rahama ne kukan da na hana shine kuka na ihu da tsinuwa da maguzanci dan haka ana tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya aikata ba a gane ba a ce me yasa yayi kaza kuma yana bada amsa ba cewa yake musu kawai kun manta ni manzo Allah ne duk abin da sa ku yi wani abu ma sai sun tambaye shi ya manzo Allah wannan shari'a ce ko ko shawara ce in yace shawara ce wanda ya ga zai biye bi karanta kissar barira na fi bariyata salasu sunan baiwa ce aka yanta ta tana da miji bawa dan uwanta sai ta ga cewa yanzu tafi karfin shi kuma dama shari'a ta bata wannan dama ta gabata ya zama da shi ba hadisi ne a cikin bukhari shi kuma Allah ya jirabce shi da kaunarta yana tabinta kwararo-kwararo a cikin madina yana roƙonta don Allah ki haƙuri mu ci gaba da aure mai riwaya ya ce har gemun shi na jikewa da hawayen shi yana ɗiga wanzu Allah ya tausaya wa halin da wannan bawan Allah ya shiga sai kira bari ce ki tausaya mashi ku ci gaba da rayuwa mana ce ya manzo Allah shawara ce ko doka ce inna ma ana ashfa'u ceto kawai nake ceto ba bai shiga ba ceton a shahidi shine har akan so manzo Allah ya tantance meye abin da yake faɗa in hujja ce abi in ba hujja bace a sayin da za a yi haka a wurin yaƙi da ya ce mu yi kaza sai wasu sabai suka ce wannan wahayi ne ko kuwa ra'ayinka ne ya ce ra'ayi ne suka ce to ba shine ra'ayi sa'ibi ba ga yadda ya kamata a yi manzo Allah kuma ya bi haka game da kilili so ashe babu wani mutum da za a ce wai ba a ce mishi meye hujja ba wani mutum da za a ce mai haka ko waye shi a yanzu da muke rayuwa ko a zamanin baya ne in ya faɗi magana to hujja ake nema hujja kuma shine qur'ani sunna ingantacciya bisa fassarar magabata ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirye da mu shine sai malai ya ci gaba da cewa a wa qala subhanahu an dallina Allah madauki sarki ya faɗa game da batattu sune ainihin wato yahudi kristoci kenan yace wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi da kuma ruhubaniyancin da suka kirkiro mu ba mu ce musu jinsi ba sun yi ne da tunanin suna neman yarda Allah kenan ba a neman yarda Allah da abin da ba Allah ne shar'anta shi ba baka zuwa ka dinga salati dubu ka ce wai kullum sai ka salati dubu hamsin ka tunanin wai Allah ya karba a'a Allah ba zai karba dan bai shar'anta maka wannan ba manzo Allah cewa bawa ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa ga Allah da abin da Allah ya wajabta mishi sannan kuma sai nafiloli amma kirkira fa ba ta ciki abin da aka kirkira ka ce addini ne ka kera salati ka kera mishi falala ka ci gaba da yi ka ce Allah ya baka lada a'a kai ka ba kanka shari'a kenan ina fata muna gane wannan jama'a da haka ba a yin abin da Allah bai shar'anta ba kuma a tunanin za a samu lada a wurin Allah ba a yin haka kamar kai ne yanzu anan anan duniya dan kawai kana da gidan abinci shikenan ana walima a wani waje ba a ce ka yi supply ba kawai sai ka zo a ga ka tarba ta kyawe sai ka gama rabawa gaba ɗaya sai ka ce masu bikin dama ka kawo ne na dubu takwas ne sai a ce wa ya sa ka ka yi sadaka ne ko saboda ba wanda ya baka supply ba wanda ya ce ka kawo mana abinci na dubu takwas ka zo ka zo ka ga ana yi yadda ake murnar siyasa din nan yanzu kawai shikenan sai ka zo kana tarba mutane a lewa da lemu suna sha bayan an gama sai ka ce to bari ka tafi gun dan takarar gwamna yan rufayi ka ce to dama wallahi Allah bai naga ana murna ita ta ci zabe shine ni na raba na raba kayayyakin shago na gaba daya na 80 ne shine yanzu ka bani wani so zace kai maukaci ne dan ba wanda ya saka to haka ibada take Allah bai ce kai ba kai ka kikiro kai kuma ka ce sai ya baka lada har ma ka faɗi adadin ladan hakka zaki ka ce ladan ma yafi na wanda Allah ya ce ai jama'a wani irin girin gidi shine wannan salatul fati suka kikiro kayan su suka bata falala suka bata lada suka ce ma yafi na qur'ani kaga duk wannan wato bulumatun ne ba'dha fawqa ba'd ta'addanci ne wani saman wani wuce iyaka ne wani saman wani ana bautawa Allah ne da abin da ya shar'anta sannan bayan kayi bautar za ka yi ta'adda'a ne Allah ya karɓa ba za ka lazanta wa Allah ne cewa dole sai ya karɓa ba ko kuma har ka dinga cewa wai bari ka dinga yin sabo saboda a dinga samun equation din yana balance wai kada kada istighfarin kai rasa abin da zai ce cinye maka lada Allah shi da mu wanda rika akwai su da zangayi jama'a sai ce wa qad ibtuliya tawa'ifu min almuslimin min arruhbaniyati wal mubtadi'a bimallahu bihi alimun mala yace an jarabci ɓangarorin musulmai da yin aiki na ruhubaniya na bid'a abinda Allah kaɗai ya san shi shi ruhubaniyancin shine mutum ya guje wa abubuwan da suke na halas a cikin rayuwa da tunanin cewa addini yake irin yadda wasu suke yi shine ba zai yi aure ba ba zai ci abinci mai daɗi ba ba zai saka takalmi ba ba zai yi asuwaki ba ba zai aske gashin kanshi ko ya shafa mishi mai ba ba zai wanke kafa shi ba duk wani abu da yake ganin gayu ne ko tsafta ne ko ƙoƙarin nuna shi ya isa ne a duniya to ba zai yi shi ba da tunanin kuma wannan addini ne wannan kuma ya saba wa fitra ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane akai shine ibn tamiya yake cewa an samu daga cikin musulmai waɗancan daga cikin kiristoci ne to a cikin musulmai ma an samu waɗanda suke abubuwan da Allah kaɗai ya san iyakacin su wa qala Allah subhanahu Allah ya ƙara faɗin cewa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ce waɗanda suka zama sun galabaici al'amarin waɗannan mutane ashabul kafi suka ce za mu gina masallaci a kan kabarinsu bayan abin da ya faru na ashabul kafi bayan sun yi wannan wa'azi sun gudu sun je sun ɓuya a cikin kogo Allah ya ɗauke rayuwarsu ta hanyar bacci shekaru ɗari uku da ƙari sun taso sun yi kaza an yi kaza aka koma aka tarar sun ƙara kwanciya a wajen sun koma yadda suke baccinsu shine sai waɗanda suke jagorori a lokacin waɗanda suke su suka galabaci al'amarin mutane sai suka ce to a zo a yi masallaci a wajen waɗannan waliye ne bari a yi masallaci a zo ana ziyara ana gaishe su ana musu sujuda wannan mabata ne fa kana dalluna bal wal magduba alaihim yabnuna al masajid ala qubur al anbiya was salihin daka kristoci yace kai har ma da yahudu sun kasance suna gina masallatai a kaburburan annabawa da mutane na kirki wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala zalika fi ghairi mutin alhalin manzo Allah ya hana al'umma shi wannan aiki a wurare da dama hatta fi waqti mufaraqatihi dunya har lokacin da zai bar duniya bi abi huwa wa ummi yace na bashi fansan uwata da ubana inji ibn timiya mu ma haka yana ishara zuwa ga kissar ainihin waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda manzon Allah alaihi salatu wasallam yana cikin halin rashin lafiya na mutuwa sai ji suna labarin wata coci da suka gani a ƙasar Habasha da aka hijira da su manzo Allah ya miƙe da ƙyar yake shingida yake shingida ya miƙe zaune da ƙyar yake ce musu waɗannan mutane da Allah ya fushi da su waɗannan mutane da idan mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gina masallaci akan kabarin shi manzo Allah ya wa'azi na tauhidi ya fada ya fada ya fadakar ya tsawatar game da ɗabi'ar gina masallatai akan kabari ina fata mun gane wannan sai yace thumma inna hadha qad ubtiliya bihi kathirun min hadhihi al-umma to bayan da kaji yahudu suna yi su da nasara sai kuma ka mala yace sannan kuma irin wannan ɗabi'a da dama daga cikin musulmai an jarabce su da irinta shine akwai musulmai da dama da suke gina kaburbura akan ainihin wato masallati akan kaburbura irin abin da aka yi a kabarin Shehu Dan Hodiyo da ke Sokoto da irin abin da aka yi a kabarin Abdullahi Gwandu da ke Gwandu a mai da wuraren wuraren ziyara wuraren kewayawa ana dawafi kamar Ka'aba duk wannan babu kyau ba daidai bane ya saba wa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama thumma inna dhallina tajidu ammata dinihim innama yaqumu bil aswatil mutrawa yace sannan zaka ga kiristoci gabaki ɗaya ɗaukacin addininsu yana tsaye ne akan muryoyi na sauti na kiɗa abinda ake kawai kenan kwaya kwaya da ake a coci shine abinda suke yi wasuwaril jamila da ainihin hotuna masu kyau mun yi magana akan wannan a baya fala yahtamuna bi amri dinihim bi akthar min talhinil aswat ba sa ainihin ba da muhimmanci game da al'amarin addinin su da abin da ya dara ma lallan kwasa murya za a samu wasu 'yan mata masu rera waka suna waka suna kuka mutane suna bin su ana rangaji kamar da dai kowa yake gani ko yake saurare haka ake a cuci ko sun mata jidu qarib tuliyat hadhihi al ummatu min ittikhadhi as-sama'i al-mutrab sai kaga kuma irin wannan shine abin da aka jarabci al'umman musulmai da shi na riko da sauti wanda yake na kida da aka rera bisama'il qasa'idi da sauraron qasidu na yaban manzo da kasidu na ainihin maulidi da makamantansu wa islahil qulubi wal ahwali bihi da kuma kokarin wai gyaran zukata da gyaran halaye ta hanyar sauraron waɗannan waƙoƙi ma fihi mudahatin li ba'd halid zalina kaga wannan yana da kama kwarai yayi mudaha yayi kafada da kafada da irin halin waɗancan batattu kiristoci kiristoci na waka musulmai ma suna irin wannan waka kiristoci na buga band irin wannan gangar coci badujala musulmai ma suna bugawa tun musulmai suna zuwa su ara a coci su aro masu kada gangan a coci su ba su kudin aiki har ya zama musulmai yanzu su ma suna da band group shine kowane masallaci ko kowane kungiyar maulidi ko kungiyar muzahara za su samu wasu yara a musu training a ba su uniform sun iya fareti sun iya kada waɗannan ganguna ba haka ake gani ba yanzu kuma a yi asusu a je a siyo ganguna gangunan nan a kudin kudin ta yafi miliyan fa jama'a wani set din wallahi yafi miliyan guda haka za a je a siyo su a zo ana kadawa ana bin gari me bambancin wannan da coci irin waƙoƙin da ake irin na coci din ne abin da ake faɗa a ciki saban da ke ciki irin saban da ke cikin na coci sannan dama shi kanshi maulidin irin addinin coci ne kaga shine mudahat yin iri daya da iri daya kamantakekeniya da halin yahudawa da kiristoci Allah ya tsare mu wa qala subhanahu Allah ya ce wa qalatil yahud laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahud ala shay'in har ila yau Allah ya bada labarin yahudu da nasara cewa yahudawa suna cewa nasara ba akan abun komai suke ba su da wani abun azo a gani akan bata suke da shirmai su ma kirsa suka ce abin da yahudu ke kai bata ne da shirmai ma'ana kowa ya fandare ya lalata abin da ɗayan ke kai cewa abin da ɗayan ke kai ƙarya ne ba addinin gaskiya ba ne fa akhbara anna kulla wahidatin min al-ummatayn tajhadu ma tajhadu kulla ma mal ukhra alayhi kaga nan kuma Allah yana ba mu labarin cewa kowace bangare ne waɗannan al'umma guda biyu tana musun abin da ke wurin ɗayar karan manta yana kawo mana kwatanci ne na ga ayat Qur'ani ta ba da labarin batar da Yahudu suke a ciki ko Kirista sai kuma yana mana gashi musulmai ma suna yi dan ya tabbatar da abin da yake faɗa baya cewa sai an samu waɗannan al'umma sun yi kama da yahudu ina fata muna biye yace to kaga anan Allah ya bada labarin cewa kirista suna cewa abin da yahudu suke yi shirme ne yahudu ma suna cewa abin da kirista suke yi shirme ne wa anta tajidu kaseeran minal mutafaqqiha idza ra'a al mutasawwifa wal muta'abbida la yarahum shay'an haka za ga da dama daga cikin malaman fiqhu idan sun ga 'yan dariƙa da masu bauta suna ganin waɗannan mashirmata ne wala ya'udu wala yu'idduhum ba sa lissafa su illa juhalan dullala kawai sai dai suke jahilai ne batattu wala ya taqidu fi tariqihim min al-ilmi wal huda shay'an kuma baya kuzza cewa a cikin dariƙar su akwai wani abu na shari'a ko ilimi wa tara kaseeran min al-mutasawwifa wal mutafarqira da dama su kuma daga cikin ƴan dariƙa din da masu kokarin rayuwa ta talauci la yara shari'ata illa al-ilma wal ilma shay'an su kuma suna ganin shari'a da ilimi ba komai bane a bakin komai yake ba bal yarat tamassuka biha munqati'an bal yaral mutamassika biha munqati'an anillahi yana ganin wanda ya riko da shari'a wanda ya riko da ilimi to ya tsinke kanshi daga Allah wa annahu laysa inda ahliha mimma yanfa'u inda Allah shay'a kuma suna ganin ma cewa babu wani abu da zai amfani mutane a cikin shari'a abin da zai amfani mutane kawai shine bauta din ma'ana yanzu kwatankwacin yahud da nasara a cikin musulmai shine da masu bauta bisa jahilci da kuma masu bin fikihu masu bauta bisa jahilci sufaye da ainihin ɗan ɗarika suna ganin masu yin aiki da fikihu da ilimi waɗannan sun raba kansu da Allah ba sa bauta sai dai karatun da ba zai musu amfani ba su kuma masu wannan karatu suna ganin waɗancan jahilai ne ba su san abin da suke ba kaga kaman su ma suna ganin laysatul yahudu ala shay'in laysatul nasara ala shay'in kenan shine sai mala yace wa inna masawabu alhalin abin da yake daidai annama jaa bihil kitabu was sunnatu min hadha wa hadha haqqun abin da yake daidai shine abinda qur'ani da sunna suka kawo dangane da taka tsantsan da kin biyewa duniya da kokarin yin salati da ambatan Allah da istighfari ba shine abinda su baye suke yi ba to ma sabata ma jaa bihil kitabu was sunnatu min hadha wa hadha da abinda kuma yazo a cikin aiki da ilimi da fahimta addini to wannan dukan shi haƙƙun duka gaskiya ne abinda ke gun ɗan ɗariƙa na tsantsar gaskiyan banda barnar gaskiya ne abinda ke bin malaman fiqh na tsantsar gaskiyan banda barnar shi ma gaskiya ne wa ma khalafa alkitabu wa sunnatu min hadha wa hadha batil abinda kuma ya wannanci ainihin kitabu wa sunna na cikin na gurin waɗannan gaskiya barna ne na wurin waɗannan shi ma barna ne kenan kowa na da gaskiya kowa na da bata kamar yadda a cikin yahudu kowa na da gaskiya shi kowa na da bata shi annabi musa gaskiya ne yahudu suke suna bin shi annabi isa gaskiya ne kirista suke suna bin shi amma cewa annabi isa dan allah ne ƙarya ne cewa annabi musa ainihin wato irin ƙarerayin da yahudu suke dangantawa gare shi su ma waɗannan ƙarerayi ne kowa da sai ya da gaskiyar da ke wurin ɗan uwan shi shi ma ya bar ƙaryar da yake a kai amma sai ba su yi haka ba sai aka samu wasu daga cikin mutane suke danganta kansu ga musulunci suna kwaikwayon su akan haka ga wata lamba da yace wal mutafakkira yace al mutafakkira hum ta'ifatun min dawawish sufiya sune wasu jama'a daga cikin masu bin karabkan yan dariku alladhina yuzhiruna al faqara wanda suke bayyana talauci wa yatakallafunahu suna mai da kansu talakawa da karfin tsiya wayan abiduna a wa yata'abbaduna ala jahali suna yin bauta akan jahilci wa yunshiduna al-uzla aw siyaha suna kuma yayata cewa su ba za su shiga cikin mutane ba ba za su yi aure ba sannan suna shiga cikin daji suna kokarin ganin duniya ba tare da sun zauna a wuri ɗaya ba alha'ima duna qasdi su bar duniya su bar gari su shiga cikin daji ba san ina za su je ba wayantaqisuna al-ilma ash-shar'i suna cin diddigen ilimi na shari'a wa yarawnahu ilman bil-zahiri suna ganin cewa ilimi ne kawai na zahiri la yanfa'u sahibahu ba zai amfanar da ma'abocin shi ba wa aktharuhum min bi'afil qulub mafi yawan su mutane masu raunin hankali wa libadil ammati aljahil na fihim i'tiqadat zaka ga kuma jahilan gari suna kudurta cewa bayan Allah ne waliyai ne wa yusammunahum almajazib aw darawish ana ce musu majazib ko darawish wa ahlullahi ana ce musu mutanen Allah wa yaz'umuna anna Allah wada'a sirrahu fihim ana ganin Allah yana sanya sirrorin shi a cikin su ila akhiri da sauransu min al-i'tiqadatil batila na daga ainihin aqidu na barna nas'alullahi salamata wal afiya muna roƙon Allah ya bamu aminci da da lafiya undur ka duba tafasil hadhihi al-umur fi majmu'il fatawa lil muallifi al-mujallad al-hadi ashara karanta wannan maganganu dalla dalla a cikin littafin fatawa ta ibnu taymiya a mujalladi na 11 a takeice kenan wannan sai malai ce wa amma mushabahati farisa war rum yin kama da farisa da rum yanzu ya gama kwatanci da yake yi game da kafirai masu littafi yahud da nasara ya dawo kan kafirai maguzawa sune farisa da rum faqad dakhala fi hadhihi al-ummati min al-athari ar-rumiyyati qawlan wa amalan wal athari al-farisiyyati قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام حقيقة أنسى بربشن روماوا نما غنغنو دا أيكي da burbushin farisawa na maganganu da aiki ya shiga cikin musulmai abinda bai taba iya buya ga duk wani mumini wanda ya san addinin Allah duk wanda ya san meye addinin Allah zai iya bada misalai bila adadin na abubuwan da suke maguzanci ne na farisawa da maguzanci ne na rumawa ya shiga cikin musulunci walaysa al-ghardu huna tafsil al-umur allati waqa'at fi al-umma ba manufa ce anan a tsaya ayi bayani dalla dalla akan abubuwan a ce da kaza da kaza da kaza duka na yahudi ne da nasara ko duka na ainihin wato faris ne da rumawa amma musulmai suna yi ba mimma tabara'a tariqil mimma tudari'u tariqal maghdubi alaihim aw ad-dalina daga cikin abin da yake yayi kama da hanya yana da kama da hanyar waɗanda suke Allah ya fushi da su sune Yahudu aw dalina ko waɗanda Allah ya ce batatu ne sune Kiristoci wa in kana ba'du zalika qad yaqau maghfuran li sahibi yace duk da yake wani abin yana iya faruwa sai Allah ya gafarta ma wanda yayi shi imma lijtihadin akhta'a fi ko dai saboda wani ijtihadi ne da mutumin yayi ya samu kuskure zaka iya yin wani abu wanda yake ainihin wato ijtihadi ne na kokarin yin kama da yahudu da nasara ko gujewa kamantakena da su sai ka samu kuskure a wajen ijtihadin sai ya zama cewa Allah ya gafarta maka misali akwai malamin da ya bada fatawa cewa an ce a dinga barin gemu ne saboda sabawa yahudu da nasara to tunda yanzu akwai yahudu da nasara da suke barin gemu to mu sai mu aski kaga wannan ijtihadi ne to amma kuskure ne ina ba ta mun gane wannan abin da ya tabbata a sunna baka barin shi dan wani ba yahude ko ba kiriste yana yin shi in yace haka lazima haka shine muna da aqida cewa annabi isa zai dawo in muka dauki umumin wannan aqida cewa kiristoci ma sun yarda da haka sai mu ce to tunda dama qur'ani amin addinin mu ya ba mu umarni cewa mu saba musu to bari mu ce ƙarya ne ba zai dawo ba lazima haka kenan tunda shi yana ganin cewa duk inda suka yi kaza to mu juya mu basu eh haka yake asali duk abin da suke yi wanda yake ya shafi tsantsar kafircinsu ko tsantsar al'adunsu to so ake mu fandare mushi amma inda aka samu nassoshi abinda nassin ya ce mi shi zami sawa'un nassin ya ce mi irin nasu ne ko ya saba wa irin nasu kaga ai manzon Allah ya batar da yahudu ne suke yin azumin tasu'a da ashura amma sai ya ce ai kaga nan bai saba musu ba kenan ina sabanin yazo ya ce mu yi tara da goma ko dan su goma kawai suke yi sannan ya zo ya tarar da su suna cewa annabi isa zai dawo kiristoci sai shi ma ya tabbatar da wannan aƙida da ita ce aƙida gaskiya ya zo tarar da su suna ainihin aske gemu sai ce a bar gemu to sai aka samu wani zamani yanzu da su kuma sun gano cewa barin gemu yana da amfani ga lafiya da fatar mutum to bari su ma su bar shi ba wai dan addini ba a dan wannan kariyar ga lafiyarsu to kawai sai wani ya ce to tunda suna bari bari mu koma aski kenan yanzu lazima haka sai mu ce to matan mu su dinga fita tumbur dan yanzu ana samun kiristoci suna saka hijabi za ka gansu da dama a cikin makarantu a cikin anguwanni da garuruwan musulmai sai su shigo da hijabansu sai hulɗa ta kama kada su sai ka ji ashe kiristoci ne shikenan sai mu sai mu ce bari mu daina sawa matan mu hijabai saboda kiristoci suna sakawa ba zai yiwu ba haka ina fata mun fahimci wannan jama'a yanzu kiristoci suna irin wannan shigar da muke yi su saka kaftani ko babbar riga ko gare ko makamantansu su saka hula kube ko dara ko ko abin nan ko zanna bukar ko wace ce ma dai za ga mutum kamar sahihi ashe ba sahihi bane hajjar labiya ko to kaga shi kenan sai mu ce a to bari mu mu koma sakot kaga wannan ba zai zama zai zai bude kofa ta zari'a ta barna da yawa abun kwatance anan shine irin wannan to ba za a kuskurantar da shi a ce ya bata ba amma za a ce kuskure ne kuma ana fata Allah ya bashi ladan ijtihadi idan bisa ka'idar ijtihadin yi idan ma'ana malami ne mujtahidi wanda yake ya ainihin ga dacewa haka a ilmance amma dai kuskure ne auli hasanatin mahatis sayyi'at ko kuma dan wasu kyawawan halaye da yayi kyawawan ayyuka waɗanda suke kore munana innal hasanat yudhibun as-sayyi'at ma'ana zai iya yin wani kuskure na kwaikwayo da yahudu ko kirista amma al'amari ne kankani Allah cikin hikimarsa da falalarsa da baiwarsa sai ya yafi mishi wannan sakamakon wani aiki na alheri da yayi saboda wannan abin da yayi watakila abu ne kawai da ya shafi wani suluki ne ko wani abin da ma bai sani ba akwai abin da baka san tafsil din cewa ga asalin shi ba abubuwa da dama yanzu sun rikirkice saboda duniya ta zama ta cakuɗe da junanta har ba a iya sanin asalin su ma na wane ne daga cikin maganganu da yarurruka da al'adu da abinci da harkokin zamantakewa da yadda mutane suke mu'amalantar junansu da kasuwanci da tattali al'amura sun cakuɗe duniya ta shiga cikin junanta har ba iya gane meye kaza asalin shi meye kaza asalin shi to a irin haka idan mutum ya zo samu kanshi yana yin waɗannan abubuwan ba tare da ya sani ba to bai da laifi alal misali yanzu ka ɗauki harkokin jana'iza zaka iya zuwa wani gari sai ka samu ahlus sunna ne suna yin jana'iza amma suka tara suna yin wasu abubuwa da suke ragowa abubuwan maguzanci ne ba su sani ba dan ilimin su bai kai ba suna da iya abin da suka karanta laqad ahsana man intaha ila ma alima to irin waɗannan babu laifi ba za a aibata su ba kamar sanya wa kaburbura alluna masu ɗauke da sunaye label da ake wannan kabarin alhaji wane wane dan wane ne ya mutu ranar kaza ga watan kaza kaga munan duk an daina ai saboda ba shi da kyau ɗabi'a ce ta kiristoci haka yin siminti a kan kabari a yi kabari a yi shi kamar dakali a simince shi a lailaye shi haka duk wannan maguzanci ne ba addinin musulunci ba ne amma za ka iya makabartan musulmai a garuruwa da dama sai ka ga irin wannan ko ka halarci jana'iza ka ga ana irin wannan to yanzu wannan in Allah ya ga dama a cikin falalar shi sai ya gafarta musu saboda sauran hasanatunsu saboda ba suna yi ne a matsayin sun san kwaikwayo ne da yahudawa ba ina fata jama'a mun gane wannan ba suna yin a matsayin sun san cewa kwaikwayo ne da yahudawa ba sannan akwai wuraren da za ka tara abin nisbi ne abin da mutane suke zai zo mana wannan magana a wani waje game da sutura zai zo magana game da wando cewa asali wando irin wannan da kake ba suturan musulmai ba ce amma da ya shigo ƙasashen musulmai bayan tsawon zamani wasu musulman a inda suke rayuwa saboda musulunci ne ya je tarar da su ba su ne suka zo ƙasashen musulmai ba kuma ya tarar da su da wannan al'adun sai suka ci gaba da yi shikenan kuma sai musulunci ya bar su akan haka shikenan yanzu su a garin su sanya irin wannan sutura ba koyi da kafirai bane kamar yadda misali akwai mutanen da suke daura zani har yanzu za ka gansu har a makka za ka gansu suna yawo da zani to amma yanzu mu a nan ƙasa Hausa daura zani kama ne da mata kaga ya zama aiki wanda yake na barna ba abin yadda ba idan ka je kasashen kudu maso yammacin Najeriya za ga mutum babban mutum halama limamin juma'a ne da babban riga ta atamfa ko ta lesi kuma daidai ne a wurinsu saboda a wurinsu maza da mata suna sanya waɗannan sutura amma a nan wuraren mu fa akwai kayan da zaran ka saka irin atamfa da zaran ka saka to sunanta atamfan mata to wannan bai halasta namiji ya saka ta ina fata mun gane wannan akwai irin salon ɗinkin da zaran an yi mutum da an gan shi an san na mata ne wannan bai halasta ya saka ba amma yanzu kaga kaman shadda maza na sawa mata na sawa babu wanda zai ga dan ka saka kyalle na shadda cewa baka kyauta ba amma watakila akwai irin aikin da za a wa shadda sai a ce yayi kama da mata ko to irin wannan duk suna da alaka da wuri da zamani da yanayi kenan sai mun zama masu kan gado wajen fassara abubuwa sai mun zama masu kan gado wajen fassara abubuwa da yadda muke mu'amalantar su Allah ya sa mu dace sai malai cewa wa innamal ghardu abin da yake kawai manufa anan shine أن نبين ضرورة العبد وفاقته في هداية في إلى هداية الصراط المستقيم مبينا bukatuwar bawa da kuma yadda yake da matukar faka shine matukar bukata ila hidayati siratal mustaqim zuwa ga ashirtar da shi zuwa ga shari'a ga hanya madaidaiciya wa an yanfatiha babun ila ma'rifatil inhiraf fatan mu shine a samu wata kofa ta budu wadda ta hannunta ta wannan kofa za a san ma'anar abin da ake nufi da suna karkacewa daga manhaji na ainihin wato gaskiya ina fatan sai mu ainihin tsaya anan saboda lokaci ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah mako